أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a uku ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha takwas ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ishirin. darasi da ya gabata mun hara surutu maryam mun tsaya ƙarshen kissar ko labar annabi yahaya alayhi salam da zakariya ko zakariya da yahaya a aya ta goma sha biyar insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha shidda cikin sota maryam a farkon isa ta maryam alaihi salam kayan nan akwai tambayoyi kamar ta farko dai a ɗan uwa zan shigo ke mu maganar suna tattaunawa da wasu alama dai yan bida ko wace yan gargajiya na suna bujuro musu da maganar kuna cewa bid'a ce ai gashi nan wai suna magana a yanzu wai wai wannan ma da ake rubuta lokacin sallah ai bid'a ce ai ba wai wa kullum muna muku maganar cewa abinda ake cewa bid'a ba wani ba kere-kere ko rubu abinda ake magana bid'a abinda ke da alaka da addini ana neman lada ibada ibada abu sunan ibada shi ake wa maganar bid'a ba kira ba ba kaza ba sauran ababe na mu'amalat sai diba abin da ya sa'a ma wata manuwa ta shari'a ya ci haramu amma ban da shahi magana wani kere-kere ma sun san cewa wai magana ya duwanda magana mikro ma bida ce zan abubuwan shi ne ne in wa kamar muke samu sa ga misalin bida magana kalas dan uwa cewa karatu da'awa da kansa da ilimi duk hanyar da ta zo inda masaka ma Allah za a yi dawa kanta a jirgi zama wani da'awa a mota za mu je a inji za mu je mu yi tilar fika mu yi ta ma iska ma ya hau wani abu yawan ci gaba ne bai alaƙa da ibada a ce wai sai shi ma wai annabi zo annabi zo kamar kirkira ba misali ya ce mana an tuma alam bi umar duniya ku lamarin duniya ci gaba kowa a buɗe duk abin da ba ta ban Allah mutum yana iya yi kan da'awa irin sai zaki misali a zaka ce ai kiran zai mu je yaki da takobi da mashi ainihin misali amurka kowarar shi da yaki ai an harta ai yace maka an kawo jirgi bid'a ce an dauke maka kalashin ko bid'a ce je tuwa kun bid'a ce wai ta je da bindiga ta gobi ka baka hankali baka hankali babu hankali babu hankali wallahi babu hankali in wa wannan shirin cewa ai kada ka wani aka kasu akalan ai kada sai sai sai sai bid'a ce ina da bid'a na mu'amalati na abubuwa na karkarwa wannan bai alaka da bid'a kun kasa da ce mu tashi ruwa ci shi komai kama wata komai kama wannan ishlimi ne ba gaskiya bane ba wannan ba bid'a bace ba wannan kurin adiba abin da ke da shari'a ta kama shari'a ce a bar shi amma ba ka wannan ana kiran bid'a kurin abin da yake ne ibada wannan yake kira da manzo Allah zawa ya koya mana ibada tsakanin mu da Allah wannan ke rike da cin duk mu'amalat abin da bisa ma shari'a ba sai a yi wannan zabin sa ma shari'a a bar shi amma abin da ke suna addini a kawa neman lada sai ka sai da tushe daga Allah daga manzon da Allah yan wa masu wannan magana kullum suna ba mu kadan wala kasu ba ku hala kai mai tambaya tun daga farko kamar tsake sun mai annabin sabai ko a mazhaba wata wani malamin mazhaba ya ce ana bid'a waye babu duk wani kun kama kama kwana babu wanda amince da bid'a ba illa wasu ce kaza bid'a ce amma bid'a su su kullu ce ba kama ce kuma bid'a kurin ko kiran komai ai kurin ba bid'a wannan shirme ne shirme ne wallahi Allah ta mishin amin magana ta biyu yau magana kan wanka ya ce yana tsadar rubutawa kan wanka wai na mutuwa na gawa akwai bambanci yaro karami da babba ya ce suna cewa karamin yaro sai dai a mai arwalla ba a mai wanka wannan ba gaskiya ba ne cewa wanka duka wanka na ibada wanka siffa guda ce illa shi an san na gawa wani ke yi da ƙara bayanin wani misali sa magariya da sauransu amma duka ba wani bambanci na yaro da ƙarami da mace da namiji duka siffar wanka iri guda ce gaskiyar magana sai ƙarƙashin magana da muka yi ko cikin hudu ba ta sati da ya gabata na ambaci wata mas'ala guda biyu ta kisar annabi isa alaihi salam wanda yake ba da misalin duniya yadda take da 'ya'yanta ya ka kisa wannan da mutane guda wani mutumin wanda akan duniya akan zinariya an mai magama shi da girman Allah ya kibi amma ya ga zinariya ya hudu gaskiya annabi sa alaihi salam ya bashi da wannan zinariya dan lokaci dai kaɗan akan wasu jama'a sun zo a nan dai tsakanin su kan wannan birgi uku na zinariya suka kashe kansu kowa ya mutu barta wannan misalin duniya ne yanzu take da 'ya'yanta isa ce kenan haka take a kanta kowa zai mutu kuma bar duniyar zai kuma a je ga Allah sakamako a wajen Allah na biyu labarin wannan umar ibn al-aziz inda ke ba da tambaya waye mulkin wauta suka ce wanda ya ɓata lahirar shi saboda duniyar shi ya ce a mahi wauta wanda ya ɓata lahirar shi saboda duniyar wani in wa kan wannan misali a yau kuna ji da na kan misali ne na yanda kan lamarin siyasa ko ɗan siyasa in wa za mu wa Allah godiya balle balle a nan Nijar a tarihin Nijar babu inda aka taɓa wani yakin kabilanci ba a taɓa yakin kabilanci a Nijar ba taɓa yi ba to da haka mu yi hankali da 'yan siyasa in wa a tarihin duniya ba inda aka yi yakin kabilanci wata kabila ta ma wata kabila illa ta tsira a ga 'yan bayanta ko a yau muna ga mun wa wanda mun yi siyawa mun mutu kaza tarihi yana ɗan baya za su waɗe mu ma ba a taɓa cin nasarar ƙabilanci ba yanwa ku yi hankali da jan magana ta ƙabilanci ta kunna wuta cikin al'umma wuta da ba mai kashe ta kuma an wallahi wallahi duk wanda ya mutu akan ƙabilanci akan siyasa wallahi ya mutu a baibai wallahi shi manzo ke cewa alqatul rasul fil nar duk za ku ta wuta gaba ɗaya wallahi kai hankali ku walka ku yi zuta a walke kan maganar ɗin siyasa a mutu ba yarda ba wala za su kashe al'ummar su tsere wallahi ku hankali Allah ta mutum bismillah rama
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إن منا سورة مريم فرقا تلي أكي بيان شهودة النبي زكريا da Yahaya kuma yanzu a fara bayanin abin da yake ɗaukan sunan sura kisar maryam alaihissalam babar isa alaihissalam shi ne allah subhanahu wa ta'ala ke ba manzan shi umarni wata kurfil kitab ka ambata mutanenka a wannan littafi na alkur'ani ka ba su labarin maryam wannan maryam yan uwa cewa babar isa alayhi salam wanda a sati da ya gabata mun yi bayani cewa qur'ani littafi ne daga Allah ba zaɓi son ka bane ba kun ga duk da wannan babar wani annabi ce daga cikin annaban bani isra'il amma ga sura ta musamman aka yi a cikin wannan ƙur'ani sura ta babashi so ta maryam wanda kayan mu shiga kisar a baya can karatu ya gabata kan wace ce maryam zakatar mulaka ya mara bin Allah safaki wadda haƙi a laifin alamun zakatar mulaka ya mara wa iz qalat al malaikatu ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryam يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين na'am na muna so mu san muna magana wace ce da Allah ya ba manzon shi umarni ka ambata musu a wannan littafin labarin Maryam Allah ce wa zakatul malaikatu ya Maryam ka ambata musu cikin cikin Ali Imran inda Allah ka ce malaku ke cewa ya Maryam suke kiranta inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala lisal alamin ya Maryam wannan kira ne sako daga Allah ake kiransa ya Maryam inna Allah astafaki Allah ya zabe ki a cikin bayin shi gaba daya wata haraki ya tsarkake ki idan ka ji da kunnanka maryam tahira ce tsarkaka ce wastafaki ala nisa'il alamin ya miki zabi na musamman a cikin mata bayan Allah na ƙwarin ma kina cikin zaɓaɓɓa annabi sallallahu alaihi ke bar labarin mata hudu shugabannin matan aljanna ya ambaci asiya matar fir'aun matar fir'auna mai tsagiranci a duniya ma matar shi ya ce da maryam wa isa alisalam da khadija da fatima radiyallahu su ne hudu shugabannin matan aljanna maryam tana ciki ka Allah ce ya maryam Allah ya zaɓe ki ya tsarkake ya nufi zaɓi na musamman a cikin bayan Allah mata kira na gaba ya maram ukun su da zafi to sujud ya maram ki kaskantar da kai ga Allah ma'ana ki ci gaba da kaskantar da kai da bautar Allah wa sujudi ki yi sujada warka'i ma'ar raki'in ki yi sujada ki yi ruku'i tare masu ruku'i ma'ana ki yi sallah tare masu sallah nan wani wata kasanta yin sujada a yi ruku'i ma'ana ana mata kawai ta ci gaba da ibadar Allah kiran wannan ita ce ita da bala maryam zaɓaɓɓar Allah tsarkakakka wanda Allah tsarkake ita za mu labarin wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya gwada girman shi da kudurar shi a duniya ba mun ji labarin dai samun ɗa daga tsohon kisar suna da alaƙa da juna da zakariya ganin shi ne wanda ya rini maryam alaihi ta tashi ƙarƙashin kulawar annabin Allah zakariya kuma kisa suke da alaka ta biyu na maganar cewa an ba uwar yaya da bayan tsuwa na tsohon shi tsohon shi tsayi ne Allah ta kudurin shi aka samu ɗa cikin wannan tsayi guda biyu da kuma alaka da wannan zamu ga nan kuma dan ne aka samu ma ba uban daga budurwa shi ne ce wasu kurfin kitan mare ka ambata mutane labarin ka ba ta labari a wannan littafin ka ba ta labarin maryam me na za kuma kisan isilin abin da ya faru inda ya faru izin tabbatat min aliya makanan sharqiyya isa ta fara ne da labarin labarin maryam ta huta ta bar gida ta huta bayan gari gabascin gari nan ta je ta keɓance kanta kan faruwar wani al'amari sannan malaman tafsiri na cewa wani mai kawo maganin makanan shirkiya daga nan ne kenan ahal da kitab suka bar aiki da kallon alƙibla sai suka mai da ƙibla zukurin duk inda mahudan rana take nan suke kallo wajen ibada daga wannan ba dan wata hujja ba ce ba daga Allah asalin ƙibla ba da makalisi yace wannan baiwar Allah bayan ta bar gida fattakhazat من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
نو كما أعتقد تبتين تباين غري تباين تاو تباين غري تاما كانت سترة ta keɓance kanta imajen biyu magana wannan mai zai keɓanta da tabbata san a ganta fattakazat min dunin hijaba ta mutum mai mutunci balle da mace na san sutura ta sa hijabi tsakaninta da mutane yadda ka a ganta kinan ta sa ruke ta sa sutura yadda ba mai ganin da inda take tana wannan wuri inda ta tsare kanta ta keɓance kanta fa'arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata mala'ikan ruhul amin na zalabi ruhul amin ana mala'ika jibril sai muka aika mata mala'ikan fatamattala laha basharar sauriya sai je mata yi kiɗa ya koma mutum namiji cikakken halitta mutum ne kurin a zahiri namiji haka ya bayyana gare ta ganin shi mai ta ce
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا نعم تنا جنن wannan bawan mutum a gabanta bayan ta keɓance kanta ganin ya shigo inda take abin ya tada mata hankali qalat inni a'udhu bi rahmani minka tace ni ina neman tsari daga Allah mai rahama mana daga mana da kai mana daga cutarwarka in kunta taqiya in har kana tsoron Allah mana ka sha mulai sha mulai ka wuce daga inda nake nan kenan ka ta nemi farko kariya a wajen Allah daga sharrin wannan bawan Allah ta yi tsammanin wani mutum ne wanda zai cuce ta shi kuma qal innama ana rasulu rabbi ni dan sako ne na ubangijinki li ahaba laki gulama zakiya na zo ne dan shi ne sababi Allah ya aiko da umarni ya busa gare ta wannan ko kira li ahaba laki zai musu kyauta to in ma dai magana aka ce Allah ne ya balaki ne da ya balaki shi dai Jibril mai suka umarnin Allah ne amma da umarnin Allah ne zai mata busa in yi so kuma ta samu gulaman zakiya yaro tsakakakken yaro nan cewa ana su da rabin cewa ni manzo ne na ubangiji zuwa gare ki wannan bai dokan ba wata madogara kan shi kama su cewa maryam ita ma wai annabiya ce ganin an aiko mata da manzo cewa misali a sunna ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin wani cikin banu isra'il wanda yake soyayya shi da wani abokin soyayya dan Allah ba dan komai na duniya ba wanda zai kai ziyara alƙaryar da wannan abokin ake ciki sai game da mala'ika sai ga wani mutum a koho a bakin gari ya tsaye shi cika da malam mamu kafa kamar sai da malam ma Allah ina zuwa ce za ni wannan gari ce me za ka yi ce za ni in kai ɗan uwana ziyara don Allah kurum ce ba ka da wani intare ba ka da wani abin da ka kare a wajen kake kare a wajen shi a kurin ni ina san shi don Allah kurum muhimmancin san mutum don Allah kurum ya ce to dama ni ɗan saƙon ubangiji ne zuwa gare ka Allah ya aiko ni in gaya maka cewa Allah ya so ka dalilin san da kake ma wannan bawan Allah da shi kaga malaika da jinin manzon Allah ne zuwa gare ka kenan ai kowa mutum da malaika ba shi ba cewa annabin Allah bane ba wannan bane misali da ya kusa kenan kurin sako ne Allah ya ko Jibril dan tabbatar wata Aish keni innama ana rasul rabbik ni dan sako ne ko mu ce manzo ne na ubangijinki li ahaba laka gulaman zakiya ta mu kyautar yaro ko matsarkakakken yaro mutsarki jin haka قالت, قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
wannan an wa'an sanin abdul abin ba don cewa ba daman abu ne daga Allah dole hankalin mutum ya tashi bale ya kaman ma irin matsayin alasala jin haka kalat anna yakunu li gulam mana kai ta ya ina zan sami yaro saka babu hanyar samun yaro kuma ta ce ni wallan ya musasa ni bashar wannan adam bai taɓa taɓa ni ba ya za a samu ɗaba ba namiji kuma lam aku kenan babu arme kuma lam aku baghiya kuma ni ba karo ba ce mata da ne kina ya za a yi in samu ɗa a wannan hali nawa kwarai abin ya bata mamaki kan haka ne su kushe malaka mai mata قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
قال ملاك جبريل كان متى كذلك قال ربك هكذا يمكن كنا بدرول babu namijin baki karuwancin haka nan ƙala rabbuk haka nan ubangijin ke faɗa shi kuma ce huwa alaihain wannan abin zartar da wannan abin da ya kawo ni miki wannan buza ki samu da abu ne mai sauƙin gaskiya mace a wajen Allah abu ne mai sauƙi samun da a wannan hanya a wajen Allah ubangijinki don haka kuma wannan tsarin da ka samu wani na ja'alahu a yata dinnan ana so ne za mu sanya wannan ɗaya zamanto aya ta sanin ƙudurar Allah ga mutane sanda Allah mai iko ne akan komi Allah ya halicci adam ba uwa ba uba da ƙasa ya halicci kuma matar shi daga jikin namijin ba mace wajen kaka ci Allah wai na kan yayin game game a baruwan Allah da game game abin da suke yi wannan kudin shi ta sa ya gama ake a gama da mace namiji da mace a yi ɗaya in ya so ya kun haka ne da ci kowa haka ɗan kura babu wani abu kaga ya gashi da adam ne ba ko ba aka yi masu shi da cikin shi kuma yanzu shi ne allah guda ba duniya za a samu kuma mutum daga jikin mace kaɗai an yi mace daga jikin namiji kaɗai kuma da an yi kuma namiji daga cikin mace kadai shi ne ayar aya alama gano da kudura Allah Allah mai iko na kan komi bai bukatar game game kuna abubuwa na nasir na al'ada aika za a haka Allah tsara kan shi shi ne ya so ‘yanwa ka san Allah hakimin kuma don Allah wannan duniya ta mai mace wani miliyar nawa na kurin kowa wuto da cikin saka mun zuzu ya kayawo ba zumunci ba wa ba kane ba kaka ba dangi ba kabila ya zan kabila ta kamar ta mobi tsarin alaƙa ne a yi dangi wa kane kaka ɗan ammi ɗan kula ga sunan da ibn khalid khalid ga sunan da yan uwa zumunci abu da yawa mai sha abin sha'awa abin burge ne wallahi wai haka Allah tsara mana kuma dan amfani gare mu mai kaka dauka wai tsarin ne sai an gama ne haka za a yi mu haka kurin Allah ne ga kowanne su halitta kowanne su to wannan yanzu wannan Isa ya zama to aya ga mutane ta samun da daga jikin mace ba namiji wa rahmatan minna kuma wannan bawa rahama ce ta Allah daga wajen ta musamman a duniya dan ya tsiri ceci mutane bayi daga daga duhun kawurci eh ya yi abu da yawa shi ma wanda yake na matsayin annabin Allah ya ce wa kana amarin makadiya kuma wannan al'amari wa kamar ta kake ba kan tuhalawa an riga ya kare ba an riga ya kare abu ne ko da an kare ba wanda ba bai bukatar da ya ba ta tamnawa amarin makadiya an riga ya hukumta an kare kun yi zai eh jin haka kuma mai wakana فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا na'am kun ji da an cewa kana amara makadiya ko an kare ko to ga labarin fa hamalatu sun suke ya shiga eh an kare jini an kare suke ya shiga za a ce an gai amma abin an kasa ta kuma gajera tunan an kare cikin ya shiga fantabata fihi makanan qasira zo kuma kana sabuwa ciki ya shiga ta ɗauki ciki ba miji ba karuwancin cikin ya shiga ta ƙara je barin jama'a ta nesa ta ware kanta ta taimaka na sai wuri nesa da jama'a tan ka a sallama rinta tana wannan wuri fa'aja al-makhadu na wani cewa da nabar ta zo mata bice bice fa'aja al-makhadu ba fa'aja aha fa'aja al-mahad naƙuda ta kai ta kencin naƙuda ya kai ta ila jizi'in na hada ciwo ta yi nan ta yi nan ta yi amurka shi naƙuda nan kuma maganin malamai magabata alaƙawa ta mutu ba wannan cikin wani lokaci lokaci sa'a ɗaya ne kwana ɗaya ne wata guda ne wata tara ne alamai an kai an kawo Allah mai iko ne akan komi ne kuma shi ibnu kasir rahimahullah yana rinjayar da cewa abun mamaki shigar cikin amma ciki ta yi na ka'ida na mata tsawon wata tara aihoce lokacin cikin an mamaki wasu ce a take ne Allah kula halin dai muna so mu ɗauki aya kudurar Allah halittar ta babu uba babu karuwancin wani abin na tarihi Allah wa'ala kurin tsaya nan shi dai cikin ya shiga ko ba shi gaba ba cikin ya shiga kuma a yi ba take da ba ya ce fahimalatu ta ɗauki cikin wannan yaro fantaba da bihi makaman kasiya ta yi ta yi nesa wuri mai zai da mata tana wannan wuri fa'aji al-makhadu na ƙuda ta tilasta ta ta kai ta ila jirgin nahala wata kututturin icin dabino tana jiki kafin yana madawa yana makama can ta je tana wannan jikin ita bushashen itin dabino ƙalat ya littani mutu ƙabala haza tashin hankali ya kai mata gaya shi da kaciya take cewa ai dama take tamanni take gurin dama na mutu ƙabala haza kafin wannan al'amari ya same ni na ciki ba da ta gwammace mutuwa da rayuwa wa kuntu nasiyan mansiya zamanto wani abun ya abin yadda abin abun rishi abin da bai da kima wanzu amince da shi sama ta kammal ba ta bayyana ma haka sai buri dan tashin hankalin da take ciki na samun da babu uba karkashin wannan magana sun ga ta karuwoyi da labarai kan itace dabino kan maganin nakuda kan kaza itace yau da ta yi ta kankan dinnan wannan babu ruwaya ingantatta wadda ta kawo wani al'amari illa ta mutum ya jarraba an ga mace in ta ci maga ko na ko ta ci da biyu ta ayu da wuri wannan abin da na magani ne amma babu ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya aiko wadda ta kawo wannan fa'ida wannan fa'ida ce a jarraba iyawa an gani Allah wa'ala kuma nan abin da daga labari na ciwon naƙuda ya kata ƙarshen ko gindin wannan itaciyar da biyu kuma ga irin darurarta tana fatar mutuwa da rayuwa amma sai sama da ta rayuwa gaba daya tana cikin wannan hali Allah ce فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
yanzu ai tana cikin damuwa na neman ta mutu ma ta ma san ta goma ce mutuwa da rayuwa fanadaha min tahtiha sai ya kiraye ta daga kasanta nan kasanta na kasanta in take zama ne na ta bana mai kari cewa kamar tana bakin wani bakin wani mutum gulbi ko ta bakin wani kwari daga kasan inda take amma da wasu ce daga kasa take tare ke suna ji wani murya da kasa take jin magana to nan kuma mai maganar jinjirin ne mala'ikan ne zahirin magana kuma da zuma cikin labarin wannan mala'ika shi ne ake magana shi a yanzu shi ne bin abbas ke cewa har a yanzu isa bai zo ba sai fara magana na haka shi da kasa bin abbas ya rinja da cewa mala'ika ta sai da baka malama dai shi da ya kiraye ta da kasanta tana cikin mi Allah ta hazani tana cikin kenan bakin ciki aka ce mata Allah ta hazani kake damu kake samu da bakin ciki na ki neman mutuwa ta mutu gaba daya kake damu kuma a gura mata na abun mamaki ne same ta abun horin ciki ne aka kare ja'ala rabbuka tahtaka sariya yanzu Allah ya sanya wani marmaron ruwa idan ruwa zai fito da kasance ya ce ga ruwa ya kado ruwa na musamman ubangiji ya kado miki daga ruwa da inda kike kada kalma ya samu ruwa san abin da daga Allah ne ko wani abin farko na gwada mata ruwa zai fito daga kalkashin inda kike bayan wannan
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
نعم وهزي إليك بجذع النخلة Allah ba ta umarnin ki girgiza wannan kututturen iccen dabino da ke ƙasar shi a ta ki girgiza kurin iccen dabino ya bushe ba komai a jikin shi aya ta biyu ga suke nan wannan kina girgizawa to saqita alayki rutaba ko rutaban janiya kina girgizawa zaki ga icce zaki ga dabino sabo fun mai taushi ya faɗo kai da tana girgizawa yayi ganye yana yayi ganye yana na ta zubu ya zubu ta ci Allah kenan kadin Allah tushi lokaci guda eh ya girgiza ya yi dan yeliya ya zuba kuma ta ci wasu aka ce a musulunci ba a san alan kosa ba a san lalaci kaga Allah yana iya kudin da bin zubo amma sai ta dan motsa ta zama ta aiki hujji dan girgiza kuma tana cikin nakuda amma dai motsi ta aiki ta kana kwance a gida waya da baka ba haka nan mutum bai haka nan ba hata da manzo nake ba da sabai labari yake cewa law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi da zaka ku ba su kutai yace tafadu khimatan wa taruhu ta'ala maza ka ce masahabbai inda za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro ga Allah da Allah ya arzuta ku yadda yake arzu tsuntsuwa mahaifin tsuntsuwa tana huta da sahi ba komi ciki a nan bare ta dawo da mara cikinta a ciki ka ta tsuntsuwan huta ta yi sai yawo sai ta dawo ciki a ciki ina musulunci ba baka sala ka zana kurin kai ba a ka yi abin da Allah ya dora maka ka bar cikin nasara a hannun Allah maka zaman hatta randa barce maka randa na da Allah na wata wata to kai randa ne kai randa randa na wuce rike randa da ita wannan ba madogara a musulunci mutum ya zama a lokacin kun lalatacce shi kun ya zama ne bai ne bai ne ma alkhairi ka zaman to mai neman alkhairi kaga wannan tana naƙuda kuma Allah ya saboda aya kanta iya iya komi amma ta dan mura ta ce ta dan haki wa hulsi ka dan girgiza sai girgi girgiza wannan kututturan ite to saka ta alaki rukaban janiya dan da biyu no sabo bol zai sako gare ki kuma haka yi wa kana
فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
to kuma yanzu dai wani aya ta farko guda biyu gare ta ga ruwa ya bubbugo daga ƙasa ga iccen dabino bushashe ya ya yanana ya zubo taci ya zubo ga sunan ga ruwa ga dabino aka ce fa kuli wa sharabi kuli wa sharabi wa qarri aina ki ci ki sha kuli wa sharabi ki ci yanda biyu wa sharabi ki sha wannan ruwa kuma wa qarri aina ki horin ciki madar ki bar bakin ciki ba naki bane ba wa qarri aina wannan kina na ba kina cikin wani rahama ta Allah wannan matsala da take ta kira ta mutu zama to na sai mansiya fa imma tarayanna min al-bashar ahada ce mutane ba su ganin iyali ba sa ganin iyali da ba su magana aka ce in har gaba shi da yake damunta abin da ke dama ki a ce ke matsayin ki kin samu da fa mata ne na bashi da in har kika da wani mutum daga cikin mutum kika da wani mutum daga cikin mutane ne kika zai mu tambaya fa quli iya neman tsegumi ya aka yi gurin ki ce mishi inni nazartu lirrahmani sawma a ce nan za ta yi wani magana ta ishara a ta magana magana ka ya gane maka maka wani ko a kacce magana kuma nan za ta ta ishara ba kawai ta mishi yau magana babu eh da ishara ne dan ta kasa magana eh dole ne ki fita mai yau ba ce don su a cikin al'ada suna azumi na rashin magana eh ki ce yau kin doki alƙawalin na azumi ana ba ke magana da kowa kuma falan ukallimu ne sai a yau ba na ma kowa magana kuna yau ba hira kenan tsagun ya gara ba kenan sai zubuta mana in wannan hikimar Allah ce mani masa ba wani bayani da za ka iya ma wani yarda wani abu ne ba abu da hankali sai abu ne daga Allah ko ya sani abu daga Allah yake ba ko sani ba sai ka wata aka ce aka ce kace magana kuram kace ne maka da kanta ma kuram kun ta ce ita ba ta magana kuram wannan kuma Allah sa abin da zai bakin bakin da kenan kuram kun ka zuka kuna gina mata umarni kurin ta kama hanya ta tafi gida da ɗanta in cin game da wani hanya ina matsayi gumi ce magana ba ruwanki Allah ya shirya wani abu sabon jewa kanu fa'ata ta biya ƙauma فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
ينزو ألا يا جدت من قصة أن تتكت قصة دقتان مغانا تكام هنياكو تتهجيدا ما جنة مدى وانا أهنيا يمشي مغانا شاكي باكي مغانا يو نعم tana hanya yawansu ta kawo gida ba hanya ba ta kawo gida kuma an zo an taru gabanta fata ta biyu kauma ta hamilu sai ga ta maryam ta zo wa jama'ata da wannan yaro ta hamilu tana ɗauke da ɗa zo da ƙalu ya maryam laƙad ji ita shi an fariya budurwa da ɗa maryam kin zo da wani babban abu abin ya girma ga ta budurwa kuma ga ta abida wadda take a cikin matan ma an san da waje bata komai ne bata Allah da asali ko al'adarsu namiji ke shiga irin wannan hali na kaɗetar ibada a cikin masjidil haram masjidil bata maqdis mace ba ta yi to ita mata ma take bata kawai tana a nan take bata komai ne ibadar Allah amma kuma daga wajen irin wannan mata dole mu tsaye a samu da shine abin da ya girma ina ta ba ta ga aidiya mata ta da kullun ta ba ana iya tsaya ya wanda kun kaza ki ba maki ta zama abu amma maryam maryam kuma ki zo da da a doki ba miji ka kin zo da abu girman gaske madam abin kina hankali bai kwatantawa suka ce ya uku ta haru ya ilwal haru an sata a gaba sata a gaba ana mata wannan bayani ya ilwal haru ke dai makana abuki marasau ta farko dai babanki ba mutum banza ba ne wasan ali imran ya cikin allah da cikin cikin fami duniya al'umma ce gida na kwarai ne babban gida ne kuma gana ana ana kira kula ana kyautu zato gida na kwarai a samu tarbiyya shi ne gida babban gida ta gidan tarbiyya ba gidan ba kuɗi da iko gidan tarbiyya gidan addini babanki ba mutum banza ba ne ba kuma maganta wuce bagiya kuma uwarki ba karo wuce wannan bata zina kana an mata shaida gaba da baya to ya ka haka yaya kuma eh suka ce ke ke ga matsayin ke ba ban ga shi wace ka ta ke kawai abin shi ba ba ka buga ba hannun da ne sun abin baka Allah ba sun abin dole sai magana dole sai magana ba ba za bayanin gobe abin dole kowa ya dole magana wannan abin biyu akwai matsala kansu ga uwa ga uba kuma kake ba miji kuma ga da'a ne da da kuma dan daga hannu to ka shine a lokacin nan fa asharat ilai fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya
to ita suna mata wannan jawaban gaba daya fa asharat ilayhi ita ba ta magana ba ita gwada shi gwada ba shi ya ma ita ɗan kai ma ita gwada su gwada yaran eh su gwada yaran qalu kayfa nuqallibu man kana fil mahal sabiya ya ya za mu kama ita gwada gwada muna mai tambaye bayani kike bayani ke gwada man yaro a zaran goyo ke tambaya yaro sai suna ga abun akwai wasa da hankali yau da kai mun tambaye kike mun mun gwada mana yaro karami a zaran goyo kike mu tambaye shi kike bayani sai an ce ta yi shuru kai tsaye ya jawabi zo daga yaro qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
جزاك الله خيرا
ɗan wa a nan ɗan wani abu ne kamar da ana abin a gaban ka yanzu wannan shi ne mai wani abin sai ta zuwa ƙur'ani shi ne ƙur'ani ke shi ne littafi ne kamar a gaban ka ake abin wannan dalla dalla kamar ga da na kai iya ba a gaban kamar kasa ganin wani abin eh ya kai magana a gaban ka kai iya ba a gaban gaban umar bai ba kenan a nan yanzu suna wannan magana ko da sharaf yaro da ita magana قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا babban magana ya roce ni bawa Allah ne tun kai haushi an kare bana sabuwa ce yaro a zanen goro ya ce ni abdullahi kuma atani alkitab iya zanin goyo kuma Allah ba littafi muka ce wata tayi da daban wannan wannan da kayan kan duniya wannan hira a waja'alni nabiyya ya littafi littafi ne daga Allah ya sanya ni annabin Allah ne waja'alni nabiyya waja'alni mubarakan aina ma kuntu waduna ba sun wakana a zanen goyo ya sanya ni mai albarka ne aini makon da nake ina ta ina cikin albarkar Allah kuma wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ya mun wasiya umarnin sallah da zakka mutka ina cikin rayuwa yan wa wannan iya zanen goyo wa barin bi wajidati kai bai cewa da dayya ba kana ma kuma kana kenan Allah mun umarnin biyayya bi walidati da uwata Allah ba ya ce ba ya ce mata wani ubanka an kare da ba eh uwa uwa ya ce bi walidati kuma wala min ja'alni jabbaran shaqiya bai sa ni ba bawa mai tsaurin kai matsiyaci wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina nan ba da bace nake tana kare ba labari nake ba su matsayin shi eh ba da bace nake ba a labari da tana kare wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina yau mawulitu tun ranar aihuwa ta wa yau amutu da ranar da zan mutu wa yau ma'ubatu hayya da ranar da ta taro da mutattu da kabari ranar kiyama kenan a kullum iya cikin amincin Allah sai yanzu kaga magana ne ta kare ta zina ta wane ne ta zuba dole kuma a kan daga abin Allah yake in wannan shine abin da ya wakana shine Allah da ya bada wannan labaru yan uwa na asalin kisar aiwar isa alaihissalam tun daga farko zuwa ƙarshe sai ce zalika isa bin maryam ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون yanwa wannan labarin da muka ji daga Allah subhanahu wata'ala kan isa alaihissalam zalika isa ibn maryam wannan shine wa isa dan maryam ka Allah dan maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun wannan labarin ita ce magana ta gaskiya wanda mutane ke shakka akanta suke magana akanta dan Allah bawan Allah shi ma Allah ake to wannan shine hakikanin matsayin isa ga labari na gaskiya yadda aka samu isa alayhi salam don haka ya ce makanin la'in ta kalmi wani ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم مغانا كغاورا ما سيئنا الله لي نعم سيئنا الله لي تغاشي ma kana lillahi an yi takdimin wadar bai dacewa ga Allah ga isa matsayin shi dan maryama ne ga ayar Allah wajen halittar shi don haka bai dacewa ga Allah ya riki kowaye a matsayin da subhana Allah ya tsarkaka Allah ya girmama a ce ya ɗauki wani a matsayin da kudin lamarin idan qada amaran fa innama yaqulu lahu kun fayakun kurin yana lamarin Allah yake duk abin da Allah so yi kuma menene kurin ga abin da Allah ke kun zai ce in ya so fayakunu abin ya zama to yadda Allah ke so Allah ba Allah take kun bai kun ba a labarin Allah take kun kun shikenan kun kun komai da kan kun ne kurin abin da Allah so abin yanzu a fara a wata ta kare shekara ta kare ni zai an kare kun daga kulli da abin da Allah kun kulli kun kun an kare kun kuma abin fa yakun shi abin sai zaman to yanda Allah ke so haka zai ita wa inna allaha rabbi wa rabbukum وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma ya ga musu cewa lalle Allah shine ubangiji na ni isa kenan wa rabbukum kuma shine ubangiji kina ubangiji guda ne Allah shi kadai ne ubangiji kowa isa da kowa babu shi dan haka fa'budu ku bauta ta mu wannan Allah ga jawabin isa ga bayanin isa ga mutane ga duniya tun da wasu tun farko ga abin da shi ba li abdullahi a ta ni likita waje an nabi dole ga ya kare tun ba wani ke bikawa da mamma an baro da shi dan ba shi kaya ne tun zauwa farko ga abin da yake iya zauwa shi bawon Allah ne an ba shi littafi kuma annabin Allah ne kaga ruɗu shi dan ya kawo tura wannan magana kuna ganin irin abin mamaki da ya rika yi shi ya kai su ga wannan hanyoyi na ɗaukar ba shi matsayin Allah ko ɗan Allah to ke ce wannan fa'abudu ku bauta ta mu wannan ubangiji hada siratun mustaqim kuma ce su wannan hanya ta kaɗe ta Allah ubangiji na ubangijin ku da ibada ita ce hanya mai kakkato tar aljanna wani ita ce hanya ta ƙware kenan Allah ce duk da haka فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم Allah ce ƙungiyoyi na ahlul kitab mabiyayi da salam sun samu saɓani tsakaninsu a cikinsu wasu ce Allah ne a wasu ce a ɗan Allah ne wasu ce a abu uku da Isa da Maryam da an suke zamantowa duka abu guda da suka rabuwa shi da tanta kenan masu abin guda kuna wani kowa dai da irin irin abin da yake hudu Allah ma to wannan abin wannan bai maganganu daban an samu cikin kungiyoyi iri iri duk akan maganar Isa ne maganganu daban-daban iri iri shi Allah ce sakatala azamin bainin kungiyoyin ahlul kitab suka samu sabani tsakanin su da Allah ta fawailu lil ladzina kafaru min mashhadi yawmin azim azaba ta tabbata ga duk wanda ya kafirce mu Allah azaba ta rana mai girma azaba ta gobe kiyama ga duk wanda ya bar abinda Allah ya bota Isa ya sauya ma Isa matsayi ya bashi matsayin Allah ko dan Allah ko abu kuke zama Allah duk wannan abin da ba zama ba Allah ba annabin Allah ba to kana cikin wanda Allah ya malaka azaba gobe kiyama Allah ci gaba أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين kan wannan maganar da ake yi da wa'annan wa'anda suka bar asalin yanda Allah ya halitta Isa ya aiko da Isa suka dauki ra'ayi kowa da irin nashi daban kowa da shi nace kowa da shi nace wani kowa da shi irin da daban daban kuma dole shi ne asalin tushen ra'ayi a cikin addini bautar Allah da ra'ayi da na gani da a waje na kaza ne a bar tushe a litta a bar littafin Allah yan wa shi ka Allah kitabu ya baro su shi Allah ta ta mu wani al'ummar za ku bi tushen gindin alkitab yanzu kai fasa fa kuma komai kai kun yi dan wa duk in ka bata Allah kan addinai iya ƙarƙashin ra'ayin wani wannan ra'ayin ga abin da ke littafin Allah aje ya abar shi wannan shi ne abin da ke su suka aje littafin Allah kowa ke bige-bige na shi suka ƙungiyoyi iri-iri a ciki da yau a cikin musulmi muke ga haka kowa ra'ayi iri shi daban saboda a gamsa musulmi ne ko ya ce shi musulmi ne ra'ayi daban da na wani kowa na ke ke kuma kowa ka tambaya zai ce maka ai wani ne a lokaci kaza shi ya ce kaza wani ne kaza saboda babban mai ilimi ne shi ga ya kamata ya kaza kowa da irin ra'ayi na shi to duk kuwa wanda ya tsallake abin da yake cikin Qur'an da Sunna kan manzo ba labari na ba muku abu guda biyu sune jigo kitabul la sunnati Qur'ani da Sunna da ka da littafin aji Sunna ka shiga ka shiga daji wallahi da ka bar su ka shiga hira yanda ta kai sabaro su kai ma za ta kai ka sabaro ka kin Allah ce asami abi mu absu ya masu na ba wanda ya yi su ji da gani gadangadan ga kiyama ta bayyana ya batan su ya bayyana sun ga halaka gadangadan su kuma ke babu wanda su ji da gani ana za su zo mana a hilin kiyama a talakin zalimun yau fi dalalin mubin amma azalime a yau kinan wani kiyama tun azalimi iya cikin bata karara alamun tsari da bata Allah kare mu shanin bata Allah kare mu shanin shidani Allah kai fusatan sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته